الله وبركاته اللهم لا قوة إلا بالله. تو. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا الكتاب السادس من بين الكتب الست الصحاح وهو سنن ابن ماجه alkazwini babban malami ne ibn maja littafinsa shine na shida to yana da sharhi karshen wannan rasa ya fara sharhi shi malamin taka kuma si yayi alkawakibul wahaja li sharhi sunan ibn maja ya dauko muqaddima mujalladi biyu yake muqaddima wata rana je wajen shi jidda yana embassy Najeriya da yana jidda yana aiki yana ya shiga duk kasar masar sha mai sai littafai yana rubutu yana sharhi ya ce ya yi mafarki ibn maja na ɗan shekara talatin na ce mai kafasar wannan mafarkin ya ce ya tabbatar da zai gama ibn maja bai mutu ba mana zai gama sharhi kafin ya mutu kuma lokacin ya girma ya tsofa duk wanda ya san sha shi ne abin nan sai bulaye mun taka kuma su ban shi mun taka kuma su library sana gidan shi da library sana zaria da ya rasu a jidda aka ɗebi littafansa duk aka kawo zariya aka bude library da sunan maktaba da sunan malamin taka kuma su allah ji kansa da gafara babban malami ne ya ba abinda bai karanta ba na luga tun daga ghana har ya zo kasar nigeria har kasar su dama garin su ne kasina mutanen kasina ne wannan kuma su yan uwansa ne to allah ya hore masa eh kana tambayar shi magana sai ba da jawabi na ce to allah gafata malam sallallahu alaihi wasallama ina iyayenmu da malamanmu suka samu tsira da abincin allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallama me ake fasarawa to ina tsira aka zo salatu ba na tsira waye zai iya fasara eh ya ce ai an fassara shi ne da lazimi lazimi wanda ya samu kaza ai ya samu tsira kenan to shi yasa sai aka je sallallahu alaihi wasallam sai aka tafi sallallahu alaihi wasallam qala ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم rabbana ubangijinmu ya rabbana wa ba'ath fihim Allah ka aika a cikin su rasulan minhu manzo daga cikin su daga gare su yatlu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yana sanar da su da alqur'ani da sunnar ma'aiki صلى الله عليه وسلم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سألنكما سيكاو آية تبيو وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة كما ألا مدوك كنسركي سوكر أغريك الكتاب والحكمة الكتاب القرآن كنا والحكمة السنة كنا وعلمك يسندك ما لم تكن تعلم abinda baka sani ba wa'allamaka ya sanar da kai ma lam takun ta'lam abinda da baka sani ba wa kana fadluha alayka azima to a wajen wa'allamaka din ya sanar da shi Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce an sanar da kai ma'ana da baka san shi ba kenan ko ka san da shi ka sanar da shi ka san shi da da ka san shi baka san shi ba aka sanar da kai to da abincin abubuwan da Allah ya sanar da manzon Allah shin Allah ya sanar da shi komai ne ko akwai waɗansu abubuwan da Allah bai sanar da shi ba to sai mu kyale manzon Allah da kai shine zai bayani أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وأن منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي رانا تاشن الكيامة الدعاء منزو الله كي رانا تاشن الكيامة kowa za a je ku je wajen wani ku je wajen wani kowa sai a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya je ya fadi ya yi sujjada sai Allah ya masa ilhamin abinda bai sanar da shi ba da ba haka bane ba to sai ya dauke na taibon Allah yana kirari sai Allah ce irfa arasaka ya Muhammad was'al tuta wasal tuta washfa tushaffa wa yu'allimuhum alkitab ya sanad wa 'allamaka ma lam takun ta'lam al-ashya' allati lam yakun ya'lamuhu 'allamahu allamahu Allah subhanahu wa ta'ala zalika abin da ke faruwa shine duk abin da baka san shi ba ko hijabi na zamani ko hijabi na bigir zamani ko ya kasu kashi biyu zamanul madi wa zamanul mustaqbal to Allah ya sanar da manzon Allah zamanul madi ya sanar da manzon Allah zamanul mustaqbal abinda zaman mana hijabul makani kuma Allah ya sanar da manzon Allah har abinda ke cikin zukatan mutane wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqulu wa ya sanar da manzon Allah wannan Allah madauki sarki sanar da shi amma hijabul madi abubuwan da ya zuga suka suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi don Allah yana mishi minna yana cewa wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum وما كنت أيهم يقول أيهم إذ يلقون عقلهم أيهم يقول مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت ثاويا في أهل مدينة وما كنت وما كنت أي باك لوكشن دا أكي سورة يوسف باكي لا تنبي أكي سي الله يسوك مثلا سورة يوسف أبو بن نسك غباتك إن الله يسندش تو زمن المستقبل كما sahabi ya ce manzo Allah ya salla asuba ya tashi ya kan minbari ya ba mu labarin ma kana wa ma yakunu ila yawmil qiyama ba shikenan ba duk muna zaune nan abin da ya gabace mu sani ba sai dai a ba mu labari ko mu karanta mu ji abin da zai zo gaba ba mu sani ba sai in manzo Allah ya fara mana yanzu kuma alhijabul makani kariya hijabi na bigir dukkan mu gashi muna zaune nan hijabul zamani ba wanda ya san abin da ya taba faruwa a nan shekaru 200 da suka wuce hijabul makani gashi nan muna zaune yanzu waye ya san me yake gudana a tal'udu waye zai san me yake gudana a gidan murtala saboda hajjaza bainana akwai hijabi tsakanin mu da abin da ke faruwa to duk manzo Allah Allah ya sanar da shi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima musa Allah yace sunan ibn majah al-hafiz abi abdullahi Muhammad ibn Yazid al-Qazwini ibn Majah Majah sunan mahaifinsa ne ko kakansa Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muhibbihi wa alihi wa sahbihi wa muhibbihi qala babu tibai sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abinda ibn Majah ya fara kenan wai kafin ka san komai ma kafin ka yi alwala kafin ka yi wanka kafin ka yi sallah azumi hajji mana ka san darajar sunnar ma'aiki don shi ne turakun rayuwa kenan in baka san sunnar ma'aiki ba duk abin da za ka yi kana yi ne a cikin duhu lalabe kake a cikin duhu ba haka bane ba dukkan mu kowa sai ka girma wannan ya aure ya hayayyafa wannan ya yi karatu ya jima ya karanta lahalari ya karanta kowa ya kasa fahimta mai ke cin lahalari ne saboda mai ba a fara karanta sunnar ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama sai da aka yi nisa cikin rayuwa na aka zo ana bi a hankali a hankali to lokacin kuma kowa ruwa ya kai masa a wuya to ya sai in kai sa'a kaɗan kwaci kanka kaɗan ka yi sa'a wani ya riga ya allah kiyaye wani kuma ba ba yadda za ka yi shi yasa sai ce a fara da sanin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama babu tibai sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama babu bin man sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda shi ya dauko ma'ana na karshe kenan tauhidi na karshe tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma wa sifat tauhidul ittiba at-tauhidul ittiba tauhidul ittiba shine ka kadai tabbi ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai biyayya ka yanda ka kadai ta Allah da bauta haka za ka kadai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya to ba za ka san wannan ba sai ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da zai daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk littafan da muke karanta littafan fiqh ba su da iko su zama zaman kansu kamar yadda hadisin manzo Allah yake duk littafin fikihu da muke karantawa muna karantawa ne don su fahimtar da mu mai manzo Allah yake nufi amma in ka dauke su su ma zaman kansu suke hadisan manzo Allah zaman kansu suke kai kuskure an fahimta kana karantawa ne don su kama hannunka su nuna maka yadda zaka fahimci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba haka bane ba wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka ya fada eh قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه فرق حديث كده قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amartukum bihi fakhuduhu wa ma nahaytukum anhu fantahu abinda na na umurce ku da shi ku dauke ku yi aiki da shi ku karba ku yi aiki da shi wa ma nahaytukum anhu fantahu abinda kuma na hade ku ku hanu nan sai bar matsalar guda biyu da umarni da hadi duk ɗaya suke babu bambanci tsakani sai hadisin da zai zo baya an bambanta tsakanin umarni da hadi abinda na umarce ku ku ɗauka ku ku yi gwargwadon abinda za ku iya abinda na hade ku ku bari ba a ce ku bari gwargwadon abinda za ku iya ba me bambanci tsakanin wannan haka aka kawo bambanci zalika ma sanaqrahu insha Allah ma amartukum bihi fakhudhu wa ma nahaytukum anhu fantahu أين مطابقة هذا الباب بهذا الحديث ما مطابقة هذا الباب بهذا الحديث اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبند نأمر تيكو دشي كوريكيش أبند نهديكو كبري babu wani mahalukin da ke zai daga yatsan sai faɗi wannan abin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala haddathana abu abdullah qala haddathana muhammad ibn as-sabbahi قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم ما معنى ذروني ما تركتكم duk ku bar ni ku kyale ni wanne ne fi dacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bar ni ku kyale matukan na kyale ku ku kyale in kuka tambaye ni abu na fada ba ku yi aiki da shi ba za ku halaka zaruni ku bar ni zarni wa man khalaq kyale ni da wanda kurba to amma in ana tafiya sai annabi wace kalma tafi dacewa kamar manzo Allah sai ku bar ni ko ku a'a ku kyale ni wane fi laushi eh ku fa kyale ni matukar na kyale ku ban ce muku komai ba in na ba ku dama ku tambaya ku tambaya in kuna tambaya ku ka ku tambayi wannan in zan faɗa muku abubuwa da za ku zo kuma in su ba za ku yi aiki da su ba sai ku halaka zaruni ku kyale ni ma taraktukum to taraktukum taraka shi kuma fa eh ku kyale ni matukan na kyale ku ku yi shuru matukar na yi shuru ko ba haka bane ba fa inna ma halaka man kana qablakum abinda ya halakar da waɗanda suka gabace ku bi su'alihim da tambayawar tambayarsu su tambayoyi annabawansu wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim sannan kuma su saba wa annabawansu su suka tambaya ya ka faɗa musu ko su kasa yi fa idza amartukum bi shay'in in na umarce ku da wani abu fahudu minhu mastata'atu ku dauki ku karbi abinda za ku iya a ciki wa idza nahaytukum an shay'in fantahu inna alaikum abu kuma ku hanu me ba me yasa ya kawo sharadi nan can bai kawo sharadi ba saboda aiki yana da nauyi yana da wuya daukar shi duka zai yi wahala amma bari kofa ka bari shi kenan bari da ba taimaka maka yake sabon Allah duk nauyi da shi wahala kana bari ai ka huta kenan duk abin da aka ne ka bari amma abin da aka ce kai to sai ka dauki gwargwadon abin da zaka iya shin wannan magana alal umumi ne ko ya taju ila tahsis ما أمرتكم فخذوا بشيء فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم هل هذه الاستطاعة تشمل جميع الأوامر manzo Allah ya umarce mu yi salloli guda biyar asuba azhar la asar magarba isha sai mu dauki wanda zamu iya eh yes sai a dauki me duka manzo Allah ya umarce mu azumi zakka sai mu dauki wanda zamu iya sai a dauki duk baki daya to abubuwa akwai abubuwan da suke nafilfili ne karin alkhairi ne abubuwan da zaka iya daukan abinda zaka iya abinda ba zaka yi ba sai ka bar shi kuma baka da laifi sai dai kare ka rage makanka samun lada wa idza nahaytukum an shay'in fantahu in nahalayku nace kar ku yi abu ko menene bari ku bar shi ku hanu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله duk wanda ya bi ni ya yi min biyayya tabbas dahir babu ko shakka ya tabbatar da ya bi Allah wa man asani duk wanda ya saba min ya tabbatar da ya saba ma Allah a nuna min wani makaluki daya da ke da wannan darajar banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani da za ka yi mishi biyayya sun yayi ma Allah da manzon sa biyayya mahaluki ɗaya banda manzo Allah ce man ata ne mafar ata Allah babu wani duk wanda za ka yi mabiyayya sai in ya yi Allah da manzansa biyayya to shi yasa in ka bi manzon Allah ka bi Allah baka da ko shakka in ka saba manzon Allah ka saba wa Allah amma duk wani mahaluki duk wani malami ba nan ne don ka bi shi bai zama ka bi Allah إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل باقى من البا منظر الله كأي شيني كده وانا الدرجة شي يسا يتي مكة كهوت الشكنك وما صح عنه من حديث فدين به دعو كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمغامر sa'adatuna mashrutatun bittiba'i sa'adatuna arzikin mu duniya da lahira dadin kan mu duniya da lahira mashrutatun an shartan talib na abin ne bittiba'i sai in mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man hada anhu duk wanda ya kauce ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fai azumin fala wai ku yanke kauna da cewa me shi zai tsira ya kauce ya faɗi ya halaka an fahimta to shekara nan ana karanta shi ne eh ana ne in ji waye ce mutu to ai ba abinda suke karanta sai larabci da fikiyu akwai luga da fikiyu akwai na uku luga da fikiyu ishirin a kanta ana karanta ta idan luga ishirin ya hamsiya utiriya tsantarani ɗaibatul garra mene da mene ne suna nan dai قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقا عن أبي جعفر قال ya ce ka na bin umara abdullahi dan umar ya kasance bai gushe ba hayyabar duniya idza sami min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan in yaji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam ya'duhu wa lam yuqassir anhu baya kari baya rage in dai an ce manzo Allah ya kaza ba zai kara ba ba zai rage ba zai aiki da shi haka shi yasa ya zama Abdullahi dan Umar sai da kanka kana cewa radiyallahu anhu shugaban bin sunna ke suna tafiya da manzo Allah za su maka wani wani wani bishiya manzo Allah ya je yayi kailula in suka tashi sai je ko ba ya je sai shi ma ya me ya kuma ga manzo Allah yayi wani inda manzo Allah yake wa yaje zagaya sai sai labe ce a haka manzo Allah ya shi sa ko baya je bisari ko baya bukata sai je an fara kenan ibn majah ya fara abin da kitabus sunna abu dawud sai da muka yi shekaru da shekaru sannan muka zo a sunna wal adab ba haka bane ba to sai kai ma ka fara daga yanzu man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wannan abin akwai biyayya ga manzo Allah kuwa wannan abin ba saba manzo Allah bane ba zaka ga yanda zaka zama wallahi zaka zama zaka ga yanda zaka zama sai kai ma ka bi Abdullahi da Umar in ya ji hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam ya'aduhu ba zai tsallake shi ba ba zai ƙari ba wa lam yuqassir dunahu ba zai rage daidai wa da haka zai aiki da shi za mu iya tarbiyyantar da kanmu za mu kwatanta za mu iya gwadawa ko mu yi karatun tabarrukan mu samu lada ta'abbudan ko mu tafi akan tarbiyya قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم ابن سليمان الأبطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال يتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه wata rana manzo Allah ya fito mu ya fito wajen mu sai same mu muna tattaunawa game da talauci wa nuzhiru muna bayyana muna bayyana tsoron talauci muna tattaunawa muna tsoron talauci ai talauci ba shi da dadi ba shi da kyau ko shi yasa suka sifar da suka bashi talauci mutum ne baki mai gizo da doro da tozo da annakiya ka san annakiya duk wanda yake tsohuwar da raka duba gindinta ka gani ya take zama to Allah ke idan ya bi yaro ya mai tattakware shi ya mai shi tsoho da karfin tsiya ونحن نذكر الفقر ونتخوفه muna magana game da talauci irin rayuwa ya za a yi muna bayyana tsoron talauci to ya sa a yi da wannan rayuwa ga talauci ga kaza kaza kaza a bar mata su yi ta wahala da yaya da mace ta haihu mijinta ya sake ta ko ya mutu shi ke sai a barta da wahala man ga masu hali ma su kare balle mu talakawa ya za mu yi talauci za mu zauna lafiya ne ko mu ma za mu saki imanin mu nemi dukiya ana ta tattaunawa za mu iya rika makami ba mu yi sata ba za mu iya kaza kaza kaza kaza a to kai ne ka je ka rike ka gani maka dauka aje a barka kowa sai ya bi ka kai buriya hau da tafa ba ne waye gaskiya ina su kai shi da sando ne gaskiya ina su kai shi da ya baka je ka aje kai ma kana ce lahira ai ba kai kadai za ko na ana tattauna ba haka bane ba ana bayyana tsoron talauci sai ga manzo Allah ya fito fa qala sai ce alfakar ta kafun tsoron talauci kuke talauci kuke tsoro tsoron talauci kuke talauci ne ke baku tsoro wallazi nafsi biyadi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa latusabbanna alaikum duniya sabban na rantsa da sarkin da raina ke hannun shi wallahi za a kwararo muku za a zubo muku za a buda muku duniya a kwararo muku sabban hatta la yuzibul qalbu ahadikum izagatan illahiya har za ku zamo dukkan ku ba wanda zuciyarsa za ta fuskanci Allah duniya take so to manzo Allah yana musu rantsuwa Allah zai zo to me yasa manzo Allah bai roka lokacin su kudi yayi yawa ba manzo Allah ya ba su labari wallahi za kwararo muku dukiya duniya kasashen musulmai kasashen larabawa duka akwai wanda kai su man fetur a duniya a lokacin da su manzo Allah ke cin dabino da da ruwa su sha dabino din Allah ba shi da iko fitar da man fetur ba shi da iko fitar da kuza ba shi da iko fitar da kaza kaza kaza kaza ya fi son ku ne saboda manzo Allah ko ya fi son manzo Allah saboda ku ba a ce mala'ika ya zo ce ya Muhammad menene ya damu duwa sun maka so kake zama zinari ya ce a a bar ni talaka wata rana in ce goshi da shekaru wata rana rasa da koma ga Allah ina roƙonsa waɗanda Allah ya malalo musu dukiyar ya kwararo musu dukiyar Allah ya fi son su ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya musu rantsuwa dukiya za ku samu dukiya har kuwaye gari dukkan ba wadda zuciyarsa za ta koma ga Allah duk zuciyarku ta dawo ga duniya sarki kudi yake so dan siyasa kudi yake so mai mulki kudi yake so malami kudi yake so mace kudi take so babba kudi yake so yaro kudi yake so to a nuna mana yadda za a yi a zauna lafiya mace hudu suna karkashin mulki daya ba kishi kenan ba to duk waɗannan duk suna karkashin neman kudi me zai sa zauna lafiya wannan na kishin wannan wannan na jin haushin wannan wannan na hasadan wannan wannan na zagin wannan wannan na hantara wannan wannan na makarkashiya da wannan sa'annan kuma ce yana so a zauna lafiya wata riwaya manzo Allah ce lal fakra akhsha alaikum ba talauci nake muku tsoro ba abinda nake gudu kar a buɗa muku duniya ku zo kai yawa ku zo kuna munafasa kuna kiyaya da suna ta halakar da kukamin da halakar da wanda suka gabace al-faqra takhafun talauci kuke tsoro ko kun san menene kudi kuwa ai kudi abdul mukhlisun idza araftahu wa idza jahaltahu sayyidun radi'un kudi bawa ne mai ikhlasi mai biyayya in kasancewa kudi an yi shi ne don kai ka bautatar da shi duk inda ka aike shi ba zai je ba ka ce ma kudi na son yau tuwo nake son ci shi kudi ya ce mai sai mai sai je kawo yau mota nake son na hau yau riga nake so yau kaza nake duk an ka taba aikan kudi ya ci zuwa dole zai je duk abin da kake yaya zan karo shi kai ka taba yin kudin ne ga yadda ake haka suka siffata shi almalu abdul mukhlisun wa mutiku wa sayyidun radiqun shugaba ne kuma mummunan shugaba in ka san cewa Allah halicci kudi da duka ya amfani da shi gida nake so kudi shi kama gida mota nake so kudi shi kama duk inda ka aike shi zai je kama ka abin da kake so ba shi da kiyaye kuma ba zai kiyaye ba amma har ka fahimci kuskure kana bauta ma kudi to wannan kudi shi zai sa kai ƙarya kai yaudara ka ci amana kai zalunci kai sata kai tsafi kai sihiri ka rabu da imaninka saboda me kana tara in dai tara shi za ka yi ba za ka taba wadatuwa ba har abada ina son na tara kana son ka tara yana so ya tara kana son ta tara suna son su tara muna son mu tara yaushe najeriya za ta ginu kamar dubai yaushe najeriya za ta ginu kamar paris yaushe najeriya za ta ginu kamar jidda sarakunan saudiya su masu za su zo ziyara kano za su zo ziyara abuja su ga abubuwan da ba abubuwa masu kayatarwa kamar yadda 'yan siyasa ke zuwa masu kudi za su dubai su ga gidan da ya fi komai tsawo a duniya su ga kasuwanci su ga abubuwan da ba su taba gani ba tare da cewa a lokacin da najeriya da dubai suke tafiya har zuwa 1974 najeriya fara gaba da dubai har zuwa 1974 ɗaliban dubai a jami'ar islamiyya ƙauyawa muke ganin su gidana muke ganin su da shigansu da komansu ba dubai ba sauran kasashen duka duk wanda ya taba zuwa umra ko hajji 1970 1969 70 71 72 ka tambaye shi jikin aramin madina ya gidaje suke akwai lokacin da makara da hala makara ba za ta shiga ka tambaye su ya kasan maka tafi daga 1974 kenan zuwa yanzu suka mai da kasan suka fi duniya ko suka fi kodin duniya to yaushe mutanen najeriya za su fahimci ba abin a zo a gani bane na ce ni zan gina kaina na ɗebi kudi na tara a'a kadim a'a abin a zo gani mu ɗebi kudin mu gina kasar sai kasar ta zama mu ma ba mu bukatar mu je ko ina sai dai a zo mana to kaga ya zama sayyidun rafiqun ke kowa ya tara kuɗi yake so kuma ka tara kuɗin da hajji ko kinka ba san abin da za su yi da shi ba kuma har yanzu kana tara to sai Allah ya zubar da mutuncin kowa kowa so ya tara kuɗi yake kuma kowa ya kasa zama lafiya kuma kaɗan Allah ya kyale su da mutuncinsu ya bar musu mutuncinsu kashi 90 bisa 100 duk mutunci ya zo to in babu mutunci yaushe za a zauna a ji daɗin rayuwa yaushe za a mutunta juna to shine suka ce almalu abdun mukhlisun wa muti'un wa sayyidun radi'un wa qabi'un abdun muti'un ka ake shi duk abin da kake so zai je maka sayyidun radi'un saboda shi shi zai sa kai ƙarya ba kuma Allah ce ala ala la'natullahi ala kadhibina shi zai sa ka yi yaudara shi zai sa ka ci amana shi zai sa ka yi zalunci shi zai sa ka rasa karabu da imaninka to kaga ya zama kuma sayidu rabiu ya ya bautatar da kai ka ya ya sa ka zama bawan sa al faqra ka khafu talauci yake gudu wallahi la tusabbanna alaikum ad-dunya hatta la yuziqu qalba har za ku waye gari babu ɗaya a cikin shi zuciyar ta karkata zuwa duniya da ku ba haka tarbiyyar ta da ku ba ba ka na barku ba na barku akan zuciya farafes banda Allah ba abin da ta sani banda lahira ba abin da ke gabanta amma saboda duniya ta kwararo muku kowa sai ya manta da lahira kowa ya manta da Allah duniya yake so حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي أي إلا هي الكناية ترجع إلى ماذا الدنيا وعيم الله نارا إلى الله منذ الله كنفا الإمام هو كيف دم كان سيا رسوا تبلي منذ الله والله لقد تبس تركتكم على مثل البيضاء na bar ku zukatan ku farare ne fas banda Allah ba abin da suka sani lokacin ba duniya amma duniya ta yi yawa lailuha wa naharuha sawa'u munasaban wannan kenan kawo wannan kalmar baya abin da ake nufi ala taraktukum ala mithl bayda zukatan ku farare ne banda bin Allah ba abin da suka sani saboda ba ba shi da kasuwanci ba shi da menene da menene me zai sa kuma ya shagala da duniya amma da duniyar ta faru da duniyar ta samu me yasa aka samu aka ci nasara a cikin yaki da a ce da Allah ya kuma zuwa Allah ya aiko shi ne cikin yan birni da addinin musulunci ba zai ci nasara ba yaki yaki ba za su ci nasara abadan da birnin ci ba za ci nasara mutane ne yan kawai ba sa mallakar komai sai rakumin shi sai ceman shi duk ko yana garin shi ne duk inda aka je garin shi ne inda aka je aka ya da zango ya kafa garin shi ne ba shi da albashi ba shi da sabuwar mota ba shi da gida mai kyau ba shi da komai da zai rike shi ya hada shi zuwa yaki amma yanzu kai kana da albashi ko pension kana da kasuwanci kana da gida da baka so ka bar shi kana da in za a kashe musulunci ma sai dai a kashe musulunci ba za ka iya ba ba za ka yi ba a lokacin Allah ya madawakin sarki ya ga dama al'amari ya tafi shi yasa larabawa ne badawa mutanen kauye ne ruhal nasu ruhal in sun tashi daga tudun yola suka je gizawa suka yada zango gari kenan in sun tashi suka zagaye bici garin su ne da rakuman su da abincin su da sheman su amma yanzu kai kana da gidan miliyan 30 ba inda za a je eh ya aka yi kana da motar miliyan uku kana da abubuwan da suka shafe ka yau akwai buki nan gobe akwai buki nan lisanul hal duk harshen hali na musulmai su ne izab an ta rabbuka faqatila inna hauna qa'im باك من يبا قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء manzo Allah tambaye sahabi kaifa asbata shi ce asbahatu kaza kaza kaza yace babban magana fa ka fada ka san dalilin abin da ka fada ina dalilin da abin da ka fada yace wallahi manzo Allah na waye gari da samu da rashi duk ɗaya ne a waje na manzo Allah ce arabta falsa ka san hanya karki to abin da ya saura mana zamu yi kenan Allahu akbar gogo Allahu akbar shi kenan an gama an tashi a martar biyan a wajen قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu qa'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taquma as-sa'atu la tazalu qa'ifatun min ummati at-ta'ifa mutane daga uku zuwa adadin abin ne mutane ba za su gushe ba a cikin al'ummata Allah ya taimake su masu nasara la yadurruhum man khadalahum wanda ya tabar da su ba zai cutar da su ba hatta ta kuma sa'a har a tashi alkiyama ka goyi bayan shi ko karka goyi bayan shi wallahi tallahi ba zai damu ba in ka ina so ka mara min baya ko kana so mara ka baya akwai matsala akwai matsala a ciki ba ga bane ba to za mu قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن أمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظور الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله قوامة على أمر الله وإنس الأمة الأمة جماعة duk caccazawar duniya duk masifar da za ta zo duk abin da zai zo ya faru suna tsaye daren dakan akan rike addinin Allah da tallata addinin Allah da yada addinin Allah la yadurha man khalafaha wanda ya saba mata ba zai cutar da ita ba ka goyi bayan su ko kar ka goyi bayan su ba san ba ba ruwan su ka goyi bayan su da ka goyi bayan su duk ɗaya ne in kaga in in kaga ina so ka goyi bayana to akwai matsala amma in Allah aka sa gaba duk wanda zai goyi bayan kai goya ko wanda ba zai goyi bayan kai Allah ce wala yansuran Allahu man yansur in kaga ina so ka goya min baya to akwai matsala akwai rashin ikhlasi a cikin al'amarin akwai karkata zuwa duniya a cikin al'amarin akwai son mulki a cikin al'amarin akwai kaza a cikin al'amarin amma sai kake darar da kan akan gaskiya wa yake goyon bayan gaskiya in Allah ya goyi bayan ka kuma yana roka da wani in Allah bai mara ma ba duk duniya wa alam annal ummata law jama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka واعلم أن الأمة لو اجتمعوا جميعا على أن يدرك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصهو وأن مسألة لي أن قبل سورة بينا إن كان كده قسكيا كان كان قسكيا ina roka da wani kuma kowace sai dai ya zo neman tabarruki wajenka amma an ba da shi ba zai yi ba in da shi ba zai yi ba in ba da shi ba zai yi ba in ba da haka za ba zai a matsala ta dagule an tashi kan turba an tashi kan ikhlas muharhadu ko muhur watsi an shiga an fita an fita nan an shiga nan ai turmutsalli an shiga nan an fita nan an matsalo matsala ta zama mai wasan yara kuma ba komai ba saboda mai duniya kadai ake bukata in lafira kake bukata waye zai mara ma baya Allah in Allah ya mara ma baya ina ruwanka da wani ko wacce babu haka ne ko ba haka bane ba eh haka ne ko ba haka bane ba to ka kiyaye Allah ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak قال حدثنا ابو ايتو muna karanta muna fada a hankali mai yiwa Allah zai muna muwafaka zuciyar ta bude mu samu karfin hali Allah ya tabbatar da digadigan mu sai ga al'amari al'amuran suna kamar yadda za mu karanta wannan hadisi insha Allah qala haddathana abu abdullah qala haddathana hisham ibn ammar qala haddathana al-jarrah ibn malih qala haddathana bakr ibn zur'a ibn zur'a qala سمعت أبا عنبة الخولاني وقال كد وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيما درجة سكينة يا صلى القبلتين تعالى من الله صلى الله عليه وسلم قال اتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم إلى فدرتي لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته Allah ba zai bushe ba ya girisu ayi sabbita yana mai? eh ina ma yawwa yana dasawa ina ma na dashe ina ma na yana dasawa in an dasa abu sai ya yi mai yi sabbit Allah yana tabbatar da digadigansu yi sabbitu Allah lalzi na amanu bil kawai sabiti fil hayati duniya wa fil akhira Allah yana dashen mutane yana tabbatar da digadigan mutane biya zafini غرسا يستعملهم في طاعته ما معنى يستعملهم في طاعته suna aiki a cikin bin Allah madaukakin sarki ko kai ko kar kai dan kanka a sama duniya akwai wani wuri ana ce da shi baitul iz tunda aka halitta duniya kullum mala'iku dubu saba'in za su zo su yi tawafi su tafi sai gobe sai ranar tashin alkiyama gobe wa'insu za su so shekaran jiya wa'yansu ka zo jiya wa'yansu ka zo yau wa'yansu gobe wa'yansu haka za a ce har adadin kasa aka ce wa ma ya alamu jino da rabbika illa huwa to mala'iku nawa kenan suke suke wannan kewa baitul iz tun da aka halitta duniya har adadin kasa akwai mala'iku da ake ce da su aliyu aliyu su ba su da alaka da kamar inda mala'ika jibrilu kama zara'a ba su da harka sai Allah ba su da wata alaka sai Allah ba za su su rubuta aikin ka ba ba su da alaka da kasa da kai ma ba su da komai Allah ka su haka Allah halice su shi yasa ma mana ka harta su da akunta kaza kaza abukunta min al'ali ko kai kana cikin waɗanda su ba su da ba su da alaka da harkar kasu duniyar nan ba su san komai ba sai Allah da ya halice su haka wannan mala'iku duk wayo garin Allah dubu saba'in za su zo su yi tsawafi sun gama kenan sun tafi ina suka tafi a wani sto a wace kasar a wace duniyar ba ba za ka iya fahimtar inda suke ba an dai fada maka abinda hankalinka zai dauka ya dauka tun da ce wa ma ya alamu dunu da rabbika illa to balle kai sallar gargana Allahu akbar ga ka kasuwa ga ka hanya ga kana fada ga kana murna da ka samu kudi ga kana kiri kudi lan yanala Allah luhumuha wala dima walakin yanalu taqwa min yasta'miluhum fi ta'atihi duk inda abu ya kai da shiriri cewa da lalacewa da bai akwai bayan Allah da banda addinin Allah ba abin da ke gaban su ko ka san su ko kar ka san su قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا القاسم ابن نافع قال حدثنا الحجاج ابن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال qama muawiyatu khatiban sayyidina muawiya ya tsaya yana kutuba fa qala sai ce aina ulama'ukum aina ulama'ukum ina malaman ina malaman ku mutanen Kano ina malaman ku a Madina ke ne yake wannan magana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا هدر cewa لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم بزاعة شاء القيامة سيدي أقوي متاني أشكين الأمة منذ الله صلى الله عليه وسلم ظاهرون أي غالبون sun rinjaye kowa sun fi karfin kowa duk yadda kai ba za ka yi ba yadda za ka yi da shi alannas la yubaluna man khazalahu ba ruwansu da wanda ya tabar da su da wanda bai mara musu baya ba da wanda bai zo shigo bai shigo cikin su ba da wanda bai mene ba wala man nasarahu ko ko wanda ya zo cikin tare da su da wanda ya zo da wanda bai zo ba duk daya ka taba ganin haka shine aka yi manzo Allah ka ce afuwun aniz zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti wa man ya'si sallallahu alaihi wasallam afuwun anil sallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti wa man ya'si ai ga bayan Allah ko in ga na faman kamara min baya akwai shakka cikin al'amari in gaskiya nake saboda Allah nake Allah ya sani ko bai sani ba zai kyale ni ka cutar da ni zai baka nasara akai ha to dukkan mu mun fuskanci duniya ne shi yasa muke neman mutanen duniya su mara mana baya kuma su mara mana baya ba za mu samu abin da muke so ba don su zama su suke baya Allah ya zama ya tsaya yana kallon kowa ke ko amma in Allah ke ba kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika alkhair yaji za a tarbiyantar da mu kai wannan matsayi ba karantawa ka ai bane ba ko fahimta ba a'a imanin kai kai wannan matsayi kaza ba ruwanka duk wanda zai yi Allah ka sa gaba to amma tun da ka tashi da safe ka kalli wannan ka je ka kwashi ka ka zalunci wannan ka kai ma ka san Allah ba shi tare da kai ko to sai ka nemi wanda za su zo suna tare da kai ko hadu ku je kuna wahal da kanku kuna makan kwaza قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي قلابه عن أبي أسماء الرهبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين أكن قسكيا ما سنصره لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل ba su damu ba don ka saba musu ko baka bi su ba ko baka shigo cikin su ba ko ka fita ko ka shiga ba ba abin da ya musu zafi yaddawa suke nema shi ke nan bukata ta biya duk wanda zai zo ya zo wanda zai tafiya tafi yaddan Allah ake so sai ne an ji tambayar shi wai in mutum ya zalunce shi tuce shi ce kau da kai ya kyale shi tambayarsa kenan mece ce munasabar wannan tambayar da maganar da muka yi akwai? akwai munasaba? me ya mafarin ina ma'anar wannan tambayar eh? idan mutum ya dogara ga Allah kamar yadda kai magana ya zo kuma ya kan cewa duk abin da mutum ya miƙa hatta ya miƙa kansa zai zama to Allah madaukakin sarki a'a abin wannan akwai haƙƙoƙi na bayan Allah tsakani me ina ma nan zuwan shari'a eh to tambayar ka ce in mutum ya zalunce shi sai in ka yafe fa in ka yafe kayi laifi in ka ce a baka haƙƙi ka kayi laifi aka ce in mutum ya kashe maka kai ma karama mai amma ka ce wala in sabartu lahuwa khairul lissabiri lahuwa khairul lissabiri wala man ghafara wala man afa wa afa aslah kaza kaza kaza kaza ina ma na wa afa aslah
wala man intasara ba'da dhulmi fa'aulai ba alai min sabil wala man tazara ba zubi fa ulai ba alai min sabil in kace abaka hakika shikenan in kace ka yafi shike da abaka da ka da ka bi hakika da ka yafi wanne ne yafi yafi ya zaka in yafi shine har kisan kai aka ce karama ka amma aka ce in zaka iya kai hakuri ka yafi mishi yafi maka a wajen Allah ai ba sati nawa muka yi magana game da zalunci ba mu yi magana game da zalunci ba ba nan ne ranar ko لا يضر من خالف ما تأتي أمر الله عز وجل قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله منكسا جيبنا زونه وجمع الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره هكا منزو هكا جابر يجي muna zaune wajen manzo Allah shi manzo Allah ya ja layi haka khat sannan ya su hanyoyi nan haka ya su hanyoyi nan haka jikin wannan layi ثم وضع يده على الخط الاوسط sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka ya sa kan zalin da yayi al-ausa wanda ke tsakiya da mai kakkiyar layi da mai kakkiyar hanya din qala fa qala hadha sabilullah tafarkin Allah ke hanyar Allah kenan mai kakkiya take thumma tala hadhihi al-aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan ita ce hanya ta ta farki na mai kakkiya mai kakkiya mai kakki fattabi'uhu ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi hanyoyi la tattabi'u turuq kada ku bi hanga hanyar Allah mai kakkiya manzo Allah ya saki zane daya biyu a dama daya biyu a hagu yace wannan mai kakkiyar hanya ita ce hanyar Allah duk wani abu duk wanda ya bi ta ya bi hanyar Allah duk wanda ya bar ta ya bi wata hanya ya bi hanyar shaytan ya ce wala tattabi usubula fatafarraka biku an sabili kada ku bi hanyoyi a turuk fatafarraka biku sai ta rarraba ku ta raba ku daga hanyar Allah madaukakin sarki wanda yana ganin shine hanyar sa daidai wanda yana ganin hanyar sa daidai wanda yana ganin hanyar sa daidai kuma duk babu daidai a ciki daidai shine hanyar da manzon Allah ya nuna ya ce hanyar Allah kenan tafarkin Allah kenan mikakkiyar hanya ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم كو سبل كده اي حنيا زائده hannunsa mai albarka sa mai kakkiyar hanya sannan ya hanyoyi gefe da gefe ce da kun ga wannan hanyar Allah ke mai kakkiya wanda ya bi ta ya tsira in ka shige ta ba za ka kai karshe ba sai cikin aljanna ka bi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam duk inda manzon Allah ya shiga nan za ka shiga amma har ka bar hanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi hanyoyi as-subul at-turuq shikenan za ku rabu ba za ku taba haduwa ba har abada wannan mai kakkiya ce to wannan tayi haka wannan tayi haka za ku hadu in ce ni na tafi kai ka ce ta ka tafi a yi tashin hankali a kai a zo a yi sulhu a ce kowanne ne a gaskiya yake yaushe za a ce dukkan su akan gaskiya suke to abin da manzo Allah ya dora ki masu manzo ina munasaban wannan hadisi da wannan babi ana magana ne kan me sunna in ka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka tike ba sai inda manzo Allah ya tike insha Allah in ka bar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hagu ko kai dama ka bata kenan ya bata kenan ko ya bata ko ka eh ya bata kenan ko ka bata to abu dawo da zai samu lada ke rayuwa duk ana fara ta ne da sunnar ma'aiki hadisan manzon Allah to shi kenan sai ka yi ta tafiya abubuwan ka suna kara haske amma in sai ka biyo in sai kayi nesa da rayuwa to ka zo ka ga abubuwa wani abin kuma ya ma ya zama kaka ya ma kaka gida ba za ka yi rabuwa da shi ba to halaka kenan Allah ya kiyaye Allah ma jina fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirfa anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yadhillu man walayka wa la yu'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم